الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولساكي سادوا أولا مجلسي نفسر القرآن من جرمى أولا مسلاتي من البركة مسلاتي اندمي كروس إسلامي سنتا أنا قرم أدوغر جهر برنو يومنا يمتن أشرنق وتر رمضان shekara ta 1446 hijiran mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma ya dace da 20 ga watan uku shekara ta 2025 meladiya Allah muke roko ya mana taufiki ya karba mana kyawawan ayyukanmu kurakuranmu Allah ya gafarta mana duk wani alkhairi Allah ya datar da mu zuwa gare shi duk wani sharri Allah ya kawar daga gare mu Allah ya gafarta iyayenmu da malumanmu Allah subhanahu wataala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu a wannan garin namu da sauran garuruwa da ƙasashe na musulmi a jiya a mun kammala fassarar aya ta 98 ayat da take magana akan imanin mutanen annabi Yunus alaihi salam inda kuma muka bayanin cewa insha Allah yau za mu kawo kissar shi annabi Yunus a takaice kafin mu ci gaba da karatu sannan kafin mu shiga bayani yau mun shiga ashirin ga watan Ramadan daren yau kuma insha Allah shine zai zamanto daren 21 ba na daga bayan magariba za a shiga goman ƙarshe kuma abu ne duk mun sani falalar goma karshe al'ashirul awakhir min ramadan goma karshe ya zamanto yana da wato matsayi na musamman saboda daren lailatul qadr wanda Allah ta'ala ya wasafta da khairun min alfi shahr ba cewa Allah ya yi daidai da wata dubu ba ce khairun ya bi watanni dubu watanni dubu ina ga kiyasta kusan shekara tamanin da uku da wani abu tamanin da uku. dare ɗaya ne idan ka dace da shi alkhairinsa ya fi shekara tamanin da uku. mutane nawa ne suke rayuwa shekara tamanin da uku ko tamanin a duniya ba su da yawa to dare dai ne gida ma 'yan awowi ne ɗan mintuna ne za ka yi wani aikin alkhairi a ciki sai Allah ta'ala ya datar da kai kuma an fi sa ran dacewa da wannan dare a darare waɗanda suke wutiri 21,5,7,9 saboda mutum ya fita daga cikin kokonto ake so a raya daren gaba ɗaya sayyidul khalqi sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da yake yake nan asali ma itikafi yake ga gidansa ga masallaci in ka bude kofa daga masallaci ka shiga gidansa in ka bude kofa daga gidansa ka shiga masallaci gidansa da masallaci duk abu da ne amma duk da haka ba zai shiga dakunan iyalansa ba sai ya tare a masallaci wana goma nan gaba daya ya itikafi to inda manzan Allah sallallahu wasallam yana haka mu me ya kamata mu yi kinan kaga to sha sa ahya laila wa aiqadha ahla wa shadda mi'za yana raya dare zahiri ma na daren gaba daya yana raya daren gaba daya kuma ya tada iyalansa su shigara da ibada ya daure da mara ya shiri na musamman ya shirya inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai yi haka ni da kai mai ya kamata mu saboda haka dole sai ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi shaidan dama ce wadda take zuwa a shekara sau ɗaya fursa sanawiyya to bai kamata mutum ya yi wasa da ita ba ya sakaci ba to abin takaici ne irin yadda wasu mutane suke goma ƙarshen nan zai shigo mutum yana hira cikin dare ko yana wasu abubuwa marasa amfani mutane suna zuwa suna sallah masallaci shi ba sallah ba shi ba bacci ba shi ba karatun ƙur'ani ba shi ba zikiri ba haka kawai lokacin yana tafiya tuga wannan asara ce ba wa maki allah ya datar da kai daren lalatul kadiri kai wata addu'a allah ya amsa maka ya zama to sanadiyar samun rahma a duniya da lahira to saboda haka kira ga yan uwa dama da allah ta'ala ya ba mu ya nuna mana mu yi amfani da ita ta hanyar da ta dace kada mu yi sakaci a jiya wannan uwa yake mun tambihi dangane da maganar sallar tahajjudi idan goman karshe ya shigo wasu masallatai sun sukan dakatar da sallar tarawihi wasu kuma suna tarawihi kuma su yi tahajjudi asali wannan yana da alaka da shin zai yi a ƙara kan raka a goma sha ɗaya wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yi ko ba zai yi ba abinda muhakkikun manya-manya malaman suna suka tafi a kai na wannan zamani zai yi wa tsara ko wani shi ne aikin magabata duk da cewa daga fi malaman suna ko wanda suke da fahimtar cewa ba za a ƙara ba amma mafiya yawa-yawa malamai daga magabata har zuwa yau ya halatta a ƙara saboda haka ba abu ne wanda ke za a tsaya ana rikici a kai ba inda ya halatta a ƙara kuma zai yi kuma a raba sallan zuwa gida biyu na wata matsala ce ku yi goma sannan ku sake tasowa cikin dare ku yi goma shin zai yi ko ba zai yi ba mazan Allah sallam bai yi hakan ba shi abin da yake sallolin raka a goma sha goma sha ɗaya na ko goma sha uku nan yana yi to magabata sun ƙara yawan raka'a to amma abin da ya kamata mu tsaya mu duba mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wane irin lokaci yake dauka wajen sallar raka a goma nan minti talatin eh ya bi awa daya ya bi awowi ne karatu mai tsawo ruku'i mai tsawo sujada mai tsawo in ka hada awowi ne ba wai minti 20 30 40 bane to da magabata suka kara adadin raka'a sun sassauta wajen kira'a ne suka ƙara wajen yawan raka su ma suna ɗaukan lokaci tu sha sama idan suka yi raka a biyu ko raka a hudu suna hutawa salatu tarawihi ana hutawa me yasa suke hutawa eh saboda ana tsawaita tsayuwa irin sallar da muke yi na kana bukatan ka huta bayan raka a biyu ko bayan raka a hudu eh ai sallar raka goma gaba ɗaya ma baka bukatan hutu ka tashi ka yi tafiyarka ba watsewa ake da wuri ba saboda me ba gaci ba an fahimta saboda su suna tsawaita karatun ne ta yi su fara sallah karfe tara ko karfe goma har su kai karfe ukun dare ta yi su fara karfe goma su kai karfe hudun dare suna daukan lokaci ne to shasa suna bukata hatta su huta an fahimta gano kalilin minan laili mai hajjau to mu ba za mu iya hakan ba ka fara sallar karfe goma har ka gaure karfe ukun dare ina ake yin wannan yanzu tunda ba za mu iya ba ko saboda haka sai a yi tarawihin da aka sawa bayan sallar isha'i tunda wasu ba za su yasta cikin dare ba sannan kuma wanda zai iya sake dawowa yi sallah su ma a dawo cikin dare a yi an samu wani a zamaninsu ilinsu imam ahmad har an yi musu tambaya akan wannan shine abin da ake kiransa at-ta'qib ai sallar tarawih cikin jama'a sannan kuma a saki dawowa Imam Ahmad Imam Ahmad a fatawarsa yayi sai dai inda aka samu sabani idan an yi witiri shin ya halatta a sake dawowa amma idan ba a yi witiri ba ya halatta a dawo imam ahmad yana da fatawa kan wannan tunda an yi masa tambaya abin ana yi kenan amma samu riwaya daga anas saboda haka wasu malamai suka ce ba matsala wasu suka ce makruhi ne a sake dawowa ne to saboda haka a matsalatan da suna gani za su duka biyu da ga ba abu ne a tsana jayayya ba musamman inda ake da akwai bukata wani ba zai iya tashi cikin dare ba saboda haka ba da dama a yi da wanda zai sake fitowa ya fito wanda ba zai fito ba shi ke tunda har magabata sun samu sabani to in kai ka ɗauki daya fahimtar kada ka tsananta kar ka tsananta dama ce a shekara za ta zo to Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma har walawa shi wannan dan uwa yace yana da kyau malam ayi tambihi akan garin tarbiyyar yara shi abin da ya lura yace yara yanzu zage zage sun yi yawa a bakin su suna wasa suna zagi su zagi iyayen su gaskiya matsalar tarbiyya matsala ce babba a wannan zamanin namu abubuwa da yawa suka haɗu aka kai ga wannan matsayi kamar da kwanaki muka yi tambihi a kai babba daga ciki sakaci na iyaye sakaci na makarantu sakaci na mutanen unguwa can da kuma abubuwa na sadarwa na zamani su ma sun taimaka to abin ta kai shi ne irin yara a unguwa ba tarbiya ana zage-zage suna zagi yaron da yake ya tashi akan zagi ba zai san girman mutane ba ba zai san girman iyaye ba ta wanda matsala ce gaskiya dole kuma a haɗa kai kuma kamar da muka yi bayani mutane a unguwa su dauki duk yaran unguwa kowa ya dauki yaran unguwa gaba ɗaya a matsayin yaransa wata awonu alasbirri wa takwa dole sai an samu wannan taimakekeniya ina gida yaro na yana waje ba zan san me yake yi ba tunda ina ina gida ko na ji kasuwa ko na ji office ban san me yake a unguwa ba amma makoci na yana zaune a kofar gida yara suna wasa yana ga abin da suke yi in sun yi ba daidai ba sai ya musu magana ko wani wanda yana wucewa yara suna wasa suna abin da ke ba daidai ba ne suna magana marasa daɗi sai ya tsaya ce musu kira su ba wai fada za a yi ba in ka tsawata musu kayan da za wani abu ne da ba amma ka kira su cikice da su abu kaza kaza da suke na ba kyau kar su yi Allah baya so manzan Allah baya so za su ji to ni ma ina yi haka kai ma kana yi haka kaga ko ta ina an taro su an tattaro su sai su gyaru amma ba wanda zai yi magana a unguwa ba wanda zai magana a unguwa ba yara duk abin da suke sai an zura musu ido a ce yaran zamani yaran zamani in yaran zamani ne kuma iyayen zamani ne ko ba gaba ne tunda iyayen da ba sa bari idan sun ga abin da ke ba daidai ba ba sa kyalewa saboda haka yara masu zama ta yaran zamani iyaye masu zama ta iyayen mai zamani ba ba shi kowa da laifinsa saboda haka dole sai an taimaka wata marar aminkun munkaran fali gairu bai yi fa illam yastadi fa illam yastadi to kuma duk abin da yake an hana manya su yi ba za a bar yara su yi ba don a yi musu wannan tarbiyya a cusa musu wannan tarbiyya tun suna ƙanana su tashi da wannan to Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya sanya zuriya mu gaba da Allah ya musu albarka Allah ya kyauta da tarbiyyarsu Allah kare su da duk wani sharri da duk wani abin da yake kan iya lalata imaninsu da tarbiyyarsu to mana sun sake karanta mana ayar sannan sai mu shiga bayani insha Allah walaula kanat qarya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نعم آية جاء من فسرة ومن كما لفسرتها وانا آية تنا مغانا أكان mutanen annabi yunus alaihi salam kuma allah yana ba mu labarin su sun fito daban a kan sauran al'ummu game da jiya muka yi bayani al'ummu da suka shure waɗanda suka karyata manzanninsu allah ta'ala ya saukar musu azaba ya hallaka su to duk al'ummar da azaba ta zo mata a lokacin idan ta yi imani imanin ba zai amfani bai amfani su ba sai mutanen annabi yunus to su malamai suka ce me yasa su da suka ga azaba Allah ta'ala bai saukar da azaba ba ya kare su malamai sun faɗi ra'ayi guda biyu wasu suka ce sun ga alamun azaba ne ba azabar ne suka gani ba wasu kuma suka ce a'a azaba ce suka gani tun har Allah ta'ala ke cewa kashafna anhum iyaka abin da ya faru su dai sun yi imani da gaske to shi yasa Allah ta'ala ya kare ya yi azaba daga gare su annabi Yunus shine annabi Yunus ibnu Matta manzo ne Allah ya aike shi zuwa ga mutanen Ninawa a garin Mosul a kasar Iraki mausili yanzu haka yana nan a iraki ninawa ma akwai a iraki yanzu haka a bangaren iraki ne allah ya aiko shi zuwa ga mutanen garin ninawa a matsayin manzo ya zo ya musu da'awa suka kisi imani da shi to allah ya masa wahayin cewa za a saukar da azaba har ya fada musu lokacin da za a saukar musu da azaba nan da lokaci kaza allah zai saukar da azaba zai halaka ku to saura kwana ɗaya ko dare ɗaya lokacin azaba sai annabi yunus salam ya bar gari to da sa ga alamun azaba ko sun ga azabar bayan annabi yunus salam ya bar garin a shi ne mutanen garin suka yi imani suka yi nadama suka fita bayan gari suka fito da dabbobinsu kamar yadda aka samu athar daga magabata har da dabbobi suka fito da dabbobinsu har ma suke cewa suke raba tsakanin dabba da ɗanta suka raba suna raba tsakanin mace da ɗanta suna kuka suna ihu kuma suka rika wato mai da zalunci kamar da malamai suke fada har idan mutum ya zalunci wani ya dauki dutsensa ya zo ya gina katanga a kai sai ya rusa katangarsa ya doki dutsen ya mayar raddul mazalim suka tuba tsakani da Allah sai Allah ta'ala ya yaye musu azaba to annabi Yunus ya bar gari yana kyauta da zaton cewa Allah zai saukar da azaba wanda ya samu labarin cewa Allah bai saukar da azaba ba ya samu labarin ba a saukar da azaba ba sai kuma anan bai koma gari ba ya fusata in ya koma gari yanzu me zai cewa mutane ya yi musu wato bayanin cewa za a saukar da azaba ga kuma ba saukar da azaba saboda haka ya koma gari sai a ganshi a matsayin makaryaci saboda haka ya kusata sai ya bar garin to sai je hau jirgin ruwa kuma duk wani abin da yi tafiyan da zai yi ba da izinin Allah ba ijtihadinsa ne ana fahimta ya je hau jirgin ruwa ana tafiya ana tafiya sai aka samu matsala matsalan nan wato jirgi ne ya cika sosai za a nutse an yi yawa ga mutane ga kaya to aka ce yanzu fa tafiyar ba ta yi ba in ba mu halaka gaba daya ko ne mu samu wasu mu jefa su cikin teku su mutu saura su tsira to amma waye zai yadda ya ce ni gani nan a jefa na cikin teku ba zai yi ba ya za a yi a kuri'a wannan riwaya da ke a wata riwaya ana tafiya a jirgin ya samu matsala aka ce dai da za a yi akwai bawan da ya gudu daga mai gidansa saboda haka bari a yi kuri'a a gano shi dukkanin rawayen guda biyu aka yi da kuri'a aka yi kuri'a sai kuri'a ta fara kan annabi yunus ko mutanen da suke tafiya tare da shi sun ga alamun salahi tare da shi ba su so a ce shi da doka a jefa cikin ruwa ba aka sake kuriya karo na biyu kuriya ta fada a kansa aka sake kuriya ta uku kuriya ta fada a kansa yanzu ba yadda za a yi aka dauki shi aka jefa cikin teku ana jefa shi jefa shi da wahala sai kifi ta ya haɗe shi sai ya zauna cikin kifi Allah da ya ce kifi ya haɗe shi amma da ka an samu maganganu da malamai suka ce da safe zuwa dare ne ya zauna wasu suka ce ya yi kwana uku wasu suka ce ya yi kwana bakwai wasu suka ce har kwana arba'in to da ya shiga ciki sai ina ina kifi ya haɗe shi to cikin wannan sai Allah ya taimake shi ya yi masa ilhamin tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ana cikin wannan lokacin da Allah ya kaddara masa zai ya cikin wannan kifi sai kifin ya zo ya amar da shi a guri wanda yake ba bid'a ra'i kamar da Allah ta'ala ya ce babu itatuwa ba mutane ba komai daji wa huwa saqim ba lafiya da mutumin da yake kifi ya haɗe shi su Allah ta'ala ya sa kifin kifin bai karya masa kashi ba bai gutsura masa nama ba lafiyar salau jikinsa lafiya amma sai dai saboda zafi na cikin kifi kamar da Allah ta'ala ce zulumat ga duhun dare ga duhun kogi ga duhu na cikin kifi to aka kifi ya zefa shi a wani guri tudu babu itatuwa ba komai sai Allah subhanahu ta'ala ya tsirar da bishiyar kabewa to malamai suka ji duka cewa bishiyar kabewa ba ta da girma ba ta da inuwa amma Allah ya sanya wannan kabewar ta zamanto wannan bishiyar ta zamanto bishiya ta musamman sai tana da girma ta yi masa inuwa yana cin daga kabewar ya samu lafiya to shine sai Allah ta'ala ya sake bashi umarni ya koma gurin mutanensa an fahimta wannan shi ne gina a takaice kisar annabi yunus alaihi salam allah ta'ala ya ba da labarinsa a cikin suratul anbiya'i ya ba da labarinsa a cikin suratul safat ya ba da labarinsa a cikin suratul alqalam musamman a cikin suratul as-safat allah ta'ala ya kita wa inna yunus lamina al-mursali lalla annabi yunus yana daga cikin manzanni babu kokonto wa inna yunusa lamina da mursali manzon Allah ne amma me ya faru da ya kira mutanensa ba su imani da shi ba ya yi musu alkawarin azaba lokacin azabar yayi ba saukar da azaba ba ya bar garin ina yi ya je zai bar garin ya hau jirgin ruwa iz abaka ila alfulkil mashhud zai je hau ya gudu ya je hau jirgin ruwa wanda yake a cike da kaya da mutane jirgi ya samu matsala dole za a jefa wani cikin teku fasaha ma bakana minan mudu hadi aka ce ai kuri'a aka yi kuri'a sai aka rinjaye shi aka samu galaba a kansa kuri'a ta hau kansa aka jefa shi cikin teku ana jefa shi faltaqamahu alhutu sai kifi ya haɗe shi wasu malamai suka ce kifin da ya haɗe shi shi ma wannan kifin wani kifi ya sake haɗe shi haka wasu malamai suka ce amma Allah da ikonsa kifin nan bai iya taba shi ba da annabi Yunus shi ma bawan Allah ne ma'amur kifi shi ma halittar Allah ne ma'amur da umarnin Allah yake aiki Allah ta'ala yana ya so ne ya nuna wa annabi Yunus ikonsa a nuna masa abin ijtihadin da yayi ba gurin sa bane bai kamata yayi wannan ba sai ya samu umarni daga gurin Allah Allah ya ce wa huwa mulim ma'ana yayi abin da za a zarge shi mi abin da za a zarge shi duk abin da zai ya kamata ya yi da umarnin Allah Allah ya ci za saukar da azaba ya ba da notice lokacin ya yi kusa ya bar garin kuma da azaba ba ta sauka ba kaga sai ya tsaya ya koma garin tunda ba ba shi umarni ya bar garin ba to da wannan wato barin garin da ya yi ba da izinin Allah ba sai ya yi abin da za a zarge shi sai Allah ta'ala yake cewa falawla annahu kana minal musabbihin ba nan ya kasance daga cikin masu tasbihi ba da rabi da bibatnihi ila yawmi yub'athun ba dan tasbihin da yi ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ba dan wannan ba da zai zo na cikin kifin nan har zuwa raran da za a busa ka ho ai tashin alkiyama to wannan yana nuna mana muhimmancin tasbihi domin akwai tsarkake Allah a ciki tsantsar tauhidi ne la ilaha illa anta subhanak babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah subhanaka ka tsarkaka daga duk wani wata shirka daga duk wata tawaya daga duk wani aibi to kaga babu abin da bawa zai yi ya samu matsayi a gurin Allah kamar ya ƙara tabbatar wa Allah tsarkaka an fahimta ka ƙara tabbatar wa Allah tsarkaka shi tsarki ne ya tsarkaka to babu abin da za ka yi ka samu matsayi a gurin Allah kamar wannan din to annabi Yunus ya kama wannan zikiri to shine Allah ta'ala ki fa nabaznahu bil ara'i sai muka a jefa shi a tudu wa huwa saqim ara gurin da babu bishiya ba itace ba komai ba mutane wa huwa saqim ba lafiya wa anbatna alaihi shajaratan min yaqtin sai Allah ta rike muku tsiran masa bishiyar kabewa to wannan kuma ana nuna mana muhimmancin kabewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa Anas dan Maliki cewa wata ran wani ya gayyaci manzon Allah wani suka je to manzon Allah yana bibiyar kabewan yana ci yace tunda ran da ya ga haka baya wasa da kabewa anan ya ci daga kabewar kuma bishiyar ta yi masa inuwa ya samu lafiya Allah ta'ala ta wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun anan malamai sun tattauna shin Allah ya aike shi zuwa ga wasu mutane daban ko ko mutanen dadan amma da yawa sun rijayar da cewa mutanen dadan ne Allah ya ce ya koma gurin su ya ci gaba da zama da karantarwa cikin su mutanen garin sun kai dubu ɗari Allah ya ce ba ma dubu ɗari ba bal yazidun sun wuce haka wasu malamai suka ce dubu da da ashirin wasu suka ce da goma da talatin Allah da bai faɗi wannan ba almuhim dai mutanen sun haura dubu ɗari Allah ta aji fa'amanu famatta'anahum ilahin kamar da jami'a kai ba suka yi imani sai muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci wazannuni in zahaba mughadiban ka tuna ɗakabansa ginin zunnun إذ ذهب مغاضبا لوكة ديت إلى سكن فشي فظن أن لن نقدر عليه ya dauka cewa ba za mu kuntata masa ba ba wai naqdir alai ba za mu samu iko akan sa ba wannan ake nufi ba Allah nu dayyiqa alai to kuma da yaje ya samu kansa a cikin wannan dhiq kunci fanada fi dhulumat sai kira ya addu'a fi dhulumat cikin duhu dufai duhun kogi teku duhun dare duhun cikin kifi Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin Allah ta'ala kida cikin su laula anta darakahu ni'matun min rabbih dunubidha bil ara'i wa huwa madmum laula anta darakahu ni'matun min rabbih ba dan ni'mar Allah rahmar Allah ta riske shi ba don abin da ya yi bai kamata a ce annabi ya yi wannan ba amma da yake su farko ta zaraka wani a matumin rabbi kama zikiri da ya shi wannan yana daga sai ni'imar Allah Allah ya hore masa yin zikiri ne an fahimta Allah ya hore maka yin zikiri Allah ya hore maka yin addu'a wannan wata ni'ima ce daban mu galibin mu hankalinmu yana kan amsa addu'ar mu amma kuma Allah ya baka dama kana yawaita addu'a nan ma wata ni'ima ce kuma yadda sai na umar ke cewa ni ba ban cika damuwa akan Allah ya amsa addu'a ta ba abinda na fi damuwa shi ne Allah ya bani dama in yi addu'a inda Allah ya baka dama ka yi addu'a shi ke an gama ta daura an ta zaraka wa ni'imatun min rabbi ba da ni'imar Allah rahmar Allah ta riske shi ba zan rubi zabil ara da an jefa shi a tudu wa huwa mazmum abin zargi da ba samu musa mafita ba to amma da ya kama zikiri la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya hore masa wannan wannan ma wata ni'ima ce daga Allah sannan kuma Allah ya amsa masa a hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'ar da annabi Yunus yayi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin babu wani bawan Allah wanda zai shiga cikin wata matsala ko yana da wata bukata da zai wannan addu'a face Allah ya amsa masa to amma kuma ya danganci irin yaƙininka da ikhlasinka ta yi wani ya samu matsala ya shiga cikin damuwa ya ta yin wannan tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya hore masa bukatarsa ya samu biyan bukata Allah ya yaye masa damuwarsa kai kuma kai tai baka samu biyan bukata ba don wacin ya bi ka yaqini da ikhlasi yaqini ake son abin da yafi tasiri a addu'a ikhlasi da yaqini da kuma hudurul qalb halartowa ta zuciya sanda kana addu'a ko zikiri din ya zama a cikin zuciyarka kana jin abin da kake faɗa da harshenka hankalinka yana kan addu'ar hankalinka yana kan zikirin wannan ya fi tasiri amma mutum zai sallama ya daga hannu yana yana leke-leke yana kalle-kalle kai kuma addu'a yake an fahimta kaga wannan zuciyarsa ba ta kan mai abin da yake faɗa da harshensa to a muhim wanda shine a takaice kisar annabi yunus alaihi salam kamar da ja muka yi bayani mutanensa sun samu miza guda biyu na farko allah ya yi musu azaba bayan sun ga azaba ko sun ga alamu azaba kuma gaba ɗaya su suka imani to allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imaninmu kuma wannan babban darasi da za a fahimta a cikin wannan ga annabin allah fa amma da yake ya yi abu ba da izinin Allah ba aka zargi zama abin zargi wahuwa mulim Allah ce ya yi abin da za a zarge shi a kai wazannuni in zahaba mughadiban ya yi fushi ya tafi don mai ba a saukar da azaba ba to annabin Allah kenan ba to ina ku mutumin da yake duk rayuwarsa yana tafiyarwa ba ruwansa da umarnin Allah ita saba wa umarnin Allah abinda aka ce masa yayi din baya yi abinda ba a sa shi ba yana yi to ya matsayinsa akwai hatsari a ciki to wani ana nuna mana muhimmancin tsayawa akan dokar Allah akan umarnin Allah subhanahu wataala to Allah ya samu dace na ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون نعم الله تعالى كتاب ولو شاء ربك da inda ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da mutanen da suke ban ƙasa sun yi imani kulluhum dukkansu jami'an gaba ɗaya afa anta tukrihun nasa shin yanzu zaka tilasta mutane ne hatta yakunu mu'mini har sai sun zamanto mu'minai to wannan ayar tana magana ne akan wato shiriya tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala musamman hidayatu tawfiq shiriya ta datarwa akwai hidayatu irshad wa bayani ka shiryar da mutum ta kai masa bayani wani abu kaza yana da kyau ka yi wani abu kaza baya da kyau ka bari wannan shiryarwa ce amma ta bayani bayani kake masa akwai hidayatu tawfiq Allah ya dace ya yi Allah ya datar da shi Allah ya sanya wannan cikin zuciyarsa wannan Allah ne yake ba mai yi wannan sai Allah subhanahu wataala ya sa manzon Allah aka ce masa innaka la tahdi man ahbabta saboda haka Allah ne ke bada shiriya walau sha'a rabbuka inda ubangijinka ya ga dama la amana man fil ardi da mutanen da suke ban ƙasa gaba daya sun yi imani anan akwai takdiri walau sha'a rabbuka imana man fil ardi an fahimta inda ubangijinka ya so imanin mutane ban kasa gaba daya man fil ardi ba a ware wani ba duk duniyar nan gaba daya in Allah ya ga dama duk za su zama mu'minai salihai kulluhum tauhidi ne gaba ɗayansu kuma jami'an ƙarin taukidi ne mana mujtami'ina alal iman gaba ɗayan su za su hadu akan imani Allah zai kimtsa musu imani Allah zai hore musu imani in in Allah ya ga dama Allah ta'ala zai yi wannan din an fahimta to amma anan saboda wata hikima Allah ta'ala bai yi wannan ba saboda wata maslaha saboda wata hikima da Allah ta'ala ya sani bai yi wannan ba Allah ta'ala ya aiko da manzanni ya ba mutane hankali ya ba su kwakwalwa ya turo da ayoyi kuma an yi musu ba'azi kuma kowa an ba shi zabi ana fahimta wanda ya imani ya samu rahmar Allah wanda kuma bai imani ba ya gamu da azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya faɗi makamancin wannan a gurare da dama walau shi ina da ataina kulla nafsin hudaha inda mun so da kowane rai da an bashi shiriya ya imani walakin haqqal qawlu min qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in Allah ya kaddara bil azal akwai gidan wuta akwai gidan aljanna kuma in aljanna akwai mutananta gidan wuta akwai mutananta walau sha Allah la jama'ahum ala al-huda walau sha Allah la jama'ahum ala al-huda anda da Allah ya so da ya hada mutane gaba daya akan shiriya amma Allah ta'ala don wata hikima bai kaddara haka ba ana fahimta to saboda haka afa anta tukrihu an-nasa magana ake da annabi sallallahu alaihi wasallam shin yanzu kai ya rasulullah tukrihu an-nasa zaka tilasta mutane mana tulzimuhum wa tulji'uhum kalbu da yaji dole sai ka sa hatta ya kone mu'mini dole sai sun zama tun mu'minai a nan tilastawa da ake ne tilastawa da Allah ta'ala ya ambata a nan ba tilastawa da karfin to da makami ba a'a ma'ana za ka ta matsawa za ka ta matsawa har sai ka ga sun yi imani ba za ka kyale su ba dole sai sun yi imani an fahimta ma'ana wannan din ba zai yiwu ba malamai suka ce afa'anta hamza anan inkari wan nafi ma'ana ba zai yiwu ba za ka iya ka sa mutane gaba ɗaya su yi imani ba duk abin da za ka yi an fahimta la taqdiru ala zalika wa laysa bi imkanika ba za ka iya wannan nan ba wannan ba daga cikin hurumunka in alayka illa al balagh abin da yake wajibi a kanka shine ka isar da sakon Allah subhanahu wataala an fahimta to me yasa Allah ta'ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afa anta tukrihu nasa yanzu kana so ka tilasta mutane ka sa mutane su yi imani gaba daya wannan ba abu ne mai yiwuwa ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullafa rai ya damu ya ga cewa mutane san musulunta sun yi imani domin su tsira daga azabar Allah gobe kiyama saboda manzon Allah mai tausayi ne mai jin kai ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to manzon Allah yana son wannan rahmar ta isa ga kowa da kowa to sha sa yayi wannan yayi wancan ya damu hankalinsa ya tashi ya ta bin su an fahimta saboda wannan kudayin to sha sa Allah ta'ala ke bada masa duk inda ka kudayi duk abin da zaka yi duk wahalar da zaka yi don yunkurin da za ka yi duk ba da lokaci da za ka yi saboda a shirya na tana hannun Allah ba za ka iya ka shirya da mutane ba in ta haris alahudahun fa inna Allah la ya haɗi man yau inda za ka kwaɗaitu a kan shiryarsu duk abin da za ka yi to Allah madaukin sarki ba ya shirya da wanda ya bata ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا duk wanda Allah ta'ala yayi nufin wato badda shi shine fitnatahu mana idlalahu babu abin da zaka yi kai masa ba za ka iya sa shi ya shiryu ba babu abin da zaka iya kai masa kai dai ka isar da sakon Allah subhanahu wataala har ya kai matsayin da Allah ta'ala yake fada annabi sallallahu alaihi wasallam فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسرا kace kamar zaka halakar da kanka saboda bakin ciki saboda manzon Allah Allah ya nuna masa gidan aljanna zahiri ya gani ya Isra'il da Mi'raj ya shiga gidan aljanna ya gani manzo Allah a duniya yana salatul kusufi an bude masa aljanna ya gani har yayi gaba zai mika hannu ya tsunko daga an itatuwa na gidan aljanna sai kuma yayi baya ya ja da baya kuma wuta aka nuna masa wannan a duniya a Madina kenan ba to bayan an gama sallah yake fada sahabbai da kun gane nayo gaba ai aljanna aka nuna mu na mika hannu domin in tsunko wani bangare daga cikin 'ya'yan itatuwa na aljanna inda na tsunko za ku ci wannan ba zai kare ba har zuwa ran tashin alkiyama kuma da ko gana ja da baya an nuna mu mutane wuta ba kyau manzon Allah ya ja da baya saboda haka manzon Allah ya san amfanin shiriya ya san hatsarin rashin shiriya to shi yasa manzon Allah ya damu ya ga cewa kowa ya musulunta ya karbi shiriyar Allah subhanahu wata'ala da Allah ya ga damuwarsa yake fada masa afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini yanzu kana so ne ka sa mutane ka ta kowace hanya su musulunta su karbi imani wannan ba abu ne mai yiwuwa ba kai dai ka yi abin da za ka iya saura ka bar wa Allah subhanahu wata'ala ta wannan darasi ne muhimmi ga masu wa'azi kai dai kai abin da za ka iya yi isar da sako shi ne naka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai zefa karban wannan sakon a cikin zukatan mutane kai da ka soke wajibinka sanda kuma a ɗaya ɓangaren bitari ka kai mubashira za fahimci kar a tsanantawa mutane wajen kiransu zuwa ga addinin Allah an fahimta domin duk yadda za ka tsanantawa mutane in Allah bai nufe su da shirya ba ya za ka yi da su eh inda tsanantawa za ta sa mutane su shiryu da ai mutanen duniya gaba ɗaya sun shirya sun shiryu yanzu to kada ka tsananta kada ka tsananta ka bi hanyar da ta dace ta lumana da hikima bayani na ilmi to wanda Allah ya so shi da alkhairi ko baka tsananta ba zai karbi shiriya wanda kuma Allah bai so shi da shiriya ba ko zaka bige bindiga ka harbe shi ba zai shiri ba ga manzon Allah ba yayi bayani yayi bayani kafirai suka zo aka gubza jihadi da shi aka kashe su bugin jihadi suna mutuwa gashi na zasu ga zasu mutu amma ba su karbi kalmar shahada ba mutum ya ji rauni zai mutu bakin jihadi ga shi nan inda dila sawa ne a ƙarshen sa kenan ba amma sun musulunta ne ba su musulunta saboda haka kar a wuce gona da iri kada a tsananta domin shiriyar nan tana hannun Allah subhanahu wataala kai daga dauki sababi kai bayani ta hanyar da ta dace inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da kansa ga abin da Allah ta'ala ya faɗa masa Allah ta'ala ke cewa makana li nafsin ba zai yi ba ga wani rai an tu'mina yi imani illa bi izinin Allah sai da izinin Allah wa ya ja'alun rijisa Allah zai sanya kafirci ko azaba alallazi na laye aƙiluna a kan waɗanda ba sa hankalta a nan Allah ta'ala ya sake jaddada abinda ayar da ta gabata ta kunsa ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ننكم إكتوا وما كان لنفس ما نا بزيوبا لنفس قواني ري أن تؤمن إيماني إلا بإذن الله يسير إذن الله وأن آية كمر تعليليني أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين كرك بذلك كتير السمتاني با su imani me yasa saboda duk rai ba zai yi imani ba sai da izinin Allah in Allah bai ga dama ba tilastawa ka wahalar da zaka sha duk wannan ba za su yi tasiri ba za su yi amfani ba saboda haka kada ka wahal da kanka bi idinillah ma'ana bi mashi'atillah da ganin daman Allah da kaddararsa da iradarsa da tawfikinsa shirya taufiki ne daga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya nufa mutum zai samu shirya daga Allah subhanahu wata'ala amma wannan bai nuna cewa Allah subhanahu wataala bai hore maka dalilai da sabubba na shirya ba ana fahimta a cikin suratul insani Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala insani ilmin ad-dahr lam yakun shay'an madhkura aha إما أرناه السبيلين إما شاكرا النجدين با إما شاكرا وإما كفورا Allah ya nuna maka hanyar shiriya Allah ya nuna maka hanyar mai bata saboda haka man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur Allah ya aiko da manzanni Allah ya turo da littattafai Allah ya turo da ayoyi ya bayyana komai da komai saboda haka mutum yana da mashi'a ana fahimta amma kuma mashi'ar mashi'ar ka ba za ta yi aiki ba sai da mashi'ar Allah wa mata sha'una illa an insha Allah wannan matsala ce muhimmiya kwarai da gaske shi insani musayyar ko muhayyar shi wani duk abin da za ka yi Allah ne ya kaddara maka baka da zabi samsam in ka sha giya Allah ne ya dora in kai sata Allah ne ya dora ma kai baka da zabi akwai masu fadar wannan to wannan kuskure ne kana da mashi'a in dai mutum musayyar ne bai da zabi to don mai Allah zai turo da manzanni ai ba amfani turo da manzanni Allah zai turo da manzanni da su yi bayani don kuna da hankali ku saurari bayanin wanda zai doka ya doka wanda ba zai doka ba ya bari me yasa Allah ta'ala ya halarci wuta da aljanna in dai baka da zabi wannan kuskure ne kowa yana da mashi'a amma kuma mashi'ar ka ba za ta yi aiki ba sai da mashi'ar Allah subhanahu wataala shi yasa wa makana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah inda zaka san kana da mashi'a yau misali sallar la'asar ta wucin nan kai ta cikin jama'a ko ba haka ba kai ta gurgudun inda ya kamata to sai kuma sallar la'asar gobe misali bai kai ta a cikin jama'a ba kana zaune dakinka ka ji kiran sallah aka kira sallah aka yi ikama jama'a suka yi sallah aka sallame kuma kana zaune kana harkokinka baka tashi yin sallar la'asar ba sai da bayan magariba lokacin la'asar ya wuce ko bai wuce ba ya wuce to bayan sai bayan kwana biyu uku yau alhamis ka yi sallar la'asar a cikin jama'a juma'a la'asar ta juma'a ba kai mai hita ba sai da bayan magarawa in ka tuna abubuwan nan guda biyu in ka tuna cewa ran alhamis ka yi sallar la'asar a cikin jama'a me za ka ji a zuciyarka eh dadi za ka ji kuma ranar sallar la'asar ba ka yi ma yi ta ba sai bayan magarba in ka tana mai za ka ji eh ba daɗi wannan yana nuna ta kana da mai kenan zabi in ta baka da zabi da ka yi sallah da ba ka yi sallah ba duk da yana a gurinka ba za ka ji bambanci ba ta wannan bambanci da za ka ji nuna cewa kana da mai kana da mashiya kuma shari'a ta bambanta tsakanin wanda aka tilasta shi ya yi abu da wanda ya yi da gangan da wanda ya da kuskure hukuncin daban-daban ne ko ba gaba wanda ya kisa da kuskure ya matsayinsa daban da wanda ya kisa da gangan inda mutum baya da zabi da wanda ya da gangan da wanda ya da kuskure duk matsayinsa ya ne duk ɗaya ana fahimta to Allah subhanahu wata'ala komai shi yake kaddarawa mashi'a ta ƙarshe tana gurinsa amma kowane dan adam shi ma yana da mashi'a yana da zabi Allah ta'ala shi ne mamallaki na ƙarshe duk bayi halittinsa ne shi yake sarrafa su yadda ya ga dama kuma duk abin da Allah ta'ala ya yi adalci ne domin tasarrufu ne a cikin mulkinsa kai ne kake da gida misali ka zo ka yi ɗakuna uku a nan ka yi ɗaki biyu a nan ka zo ka rusa nan ka kawo macen ka gyara ka gyara gyare wani zai ce don me ka yi zai maka me sa mulkin mallakanka ne to duk bayi na Allah ne halkan wa milkan wa abidan Allah shi halice su mallakinsa ne sanda kuma duk bayinsa ne ana fahimta wa ma kana li nafsin ba zai yiwu ba ga wani rai an tu'mina yi imani illa bi iznillah sai da izinin Allah anan ana tasliya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana lallashin sa ne kada ya tada hankalinsa da yawa shi dai yayi abin da zai iya gurgudun bukata gurgudun hali shirya ta karshe a hannun Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yake cewa yaj'alur rijsa Allah zai sanya azaba alal ladina la aqiluna akan wadanda ba su hankalta wasu malamai suka ce ar-rijsa anan al'azaba wasu suka ce al-kufra duk akwai tadazu an kan ce wa ya ja'alur rijisa zai sanya azaba me jawo azabar kafirci an kace wa ya ja'alur rijisa mana kafirci kafirci me zai jawo azaba duk akwai talazum an fahimta domin asalin ar-rijis shine al-fasadu wal khubth da abin da ke bashi da kyau kuma kafirci bashi da kyau azaba ba kyau alal ladina la aqiluna akan wadanda ba su hankalta ba amma Allah subhanahu wataala ya ba su hankali amma ba za su yi amfani da hankalin da Allah ta'ala ya ba su ana nufin la yaqiluna ba wai mahaukata suke ba akwai hankalin amma ba za su yi tadabburi su kalli ayoyin Allah su dauki darasi da izina da wa'azi ba domin idan Allah ta'ala ya baiwa bawa hankali idan bai amfani da wannan hankalin ba babu bambanci tsakaninsa da wanda bai da hankali domin hankalin bai masa amfani ba dama Allah ta'ala yana ba da hankali ne domin a yi amfani da hankalin misali Allah ya baka miliyan 100 amma sai ka ɗaure ka aji ka wuni da yunwa ka kwana da yunwa ana fahimta sai kuma wani baya da sisi baya da taro yau zo kuna jayayya wallahi na fi ka dukiya fa kai ma da yunwa kake kwana shi ma da yunwa yake kwana me bambanci wanda suke ta amfani ba ba ta amfani ba za a ce ma ba ka da dukiya tunda dukiyar ba ta yi ma amfani ba haka kwakwalwa hankali Allah ta'ala ya bambanta dabba da mutum da hankali Allah ya bashi hankali ya aiko da manzanni domin su yi amfani da kwakwalwarsu hankalinsu su fahimci shirye da Allah ta'ala ya saukar amma duk suna dan adam bai amfani da wannan hankalin wajen fahimtar sakon Allah da aiki da sakon Allah ba shi da mahaukaci duk ɗaya ne to Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya tsare mana imanin mu kun ga shigowar wasu baki kamar da ke duk shekara suna kawo mana ziyara malam ko alhaji baba gwani abdu shugaban kungiya shi da tawagar su ma sun kawo mana ziyara ta sada zumunci ta yan'uwantaka allah ya saka musu da alkhaira kan wannan ziyara to kafin mu rufe ko zan ba shi ya faɗi kalma ɗaya biyu ya gaisa da jama'a to bismillah
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله alhamdulillah muna jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kadarci haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka a masallacin Indimi da ke nan Indimi Road insha Allah a inda Professor Alhaji Muhammad Alhaji Abubakar yake gabatar da tafsiri a gaskiya ban so in ce wani abu bato amma malam da ya duk sanda na zo ya kan ce in ce wani abu to alhamdulillah ba abin da za mu ce sai dai mu ce allah ya kara wa malam lafiya allah ya saka masa da alkhairi da ya tsaya dare da rana safe da yamma yake karantar da al'umma allah ya ba shi ladan wannan aiki allah ya sa da mu da shi duka mu yi tarayya a kan wannan aiki wani abu da malam ya yau kamar kwanaki uku ko hudu da suka wuce da na ji daɗinsa ya kwanta min a rai akan irin pre-program video clip ɗin nan da ake yayi jawabi wallahi na ji daɗin wannan bayani ina roƙon malam inda zai samu lokaci fada da wannan bayani saboda gaskiya a guji irin wayannan abubuwa don ba abin da suke kawo mana sai jiji da kai da kambama kai da makamantansu so irin wannan tawadu din yana da kyau gaskiya a ce malamanmu sun mai da hankali a kai malam allah ya saka maka da alkhairi gaskiya ba zan tsawaita ba a nan zan takaita ku da kuka zo ku zauna kuma kuke shiraro allah ya saka muku da alkhairi allah ya tara mu ya cure mu ya cinkusa mu ya tura mu jannatul firdausi gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah allah ya saka da alkhairi akan wannan kalmomi a takaitattu amma suna kunshe da ma'anoni masu yawa Allah ya sa a mizani kuma Allah ya bar zumunci dukkaninmu duk abin da muke yi Allah subhanahu wataala ya garba mana kyawun aikon mu aikin addini yana da fadi ba wanda zai iya yi biyi kirji yake cewa shine zai wadatar da al'umma wannan aikin shedan ne duk sanda kana jin cewa ni ne kawai mai gamsar da musulunci da musulmi ba zai yiwu ba kai ma kai ba da gudunmawarka wannan mai bada gudunmawa wasu kowa ya kama nan wannan ya kama nan wannan ya kama can sai a tallafa wa juna addini ya ci gaba abinda ni zan iya wani ba zai iya ba abinda wani zai iya ni ba zan iya ba ba mutum da yake tiro da ko wata kungiya ko wasu jama'a ko wani masallaci da ce duk bukatan addini za su iya babu shi ana ganewa ma'anar wannan muna da bukatar 'yan uwanmu muna da bukatar yan uwanmu to Allah subhanahu wataala ya bar zumunci ya karba wani kyawun ayyukanmu kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah ya aji shedan Allah ya gafarta magabatanmu malumanmu da iyayenmu malumin wanda ba su da lafiya Allah subhanahu wataala ya kara musu lafiya wanda kuma suke da lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya rukaci rayuwarsu Allah ya rukaci rayuwarmu gaba daya zuriyarmu Allah ya musu albarka shugabanninmu Allah ya datar da su mu Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana da zama lafiya a wannan garin namu a wannan jiha tamu da sauran jihohi da garuruwa na musulmi gaba daya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلح نشاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك